yau laraba sha uku ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul goyo inda muke cikin a cikin babul riba inda malam ya tsaya wala ya juzu bai'un ruqad a shafi na dari hudu da ashirin da uku inda za mu tashi daula ta ƙarshe wala ya juzu bai'un ruqad bi ma kana ya bi illa li ahli al-araya baya halatta wato a sai da ɗanye bi ma kana ya bi da wanda yake bushe shi tsakanin siyayya ke shi kira ke shi kira muzabala bai wani muzabala kamar mun wuce shi a baya cewa annabi alaihi salatu wasallam ya hana shin yana da ɗanyen dabino ya je ce to bari ki cinikayya da busheki ko yana da busheki bari ki cinikayya da sanyi annabi ya hana wannan illa li ahli araya sai gaba abota araya ne araya sai zo ya fada shi ne wa humul fuqara alladina la naqla lahum shine wasu talakawa ne da ba su da dabiru walau an yi taru min ahalin nakli rutaba suna kuma sha'awar dabinan nan suna so su yi to shine sai su je su siya ga masu dabinan yana ɗanyensa a cikin bishiya ya kudu na hufi shajara don wa suna so su wannan dabinan yana cikin bishiyarsa amma bai farki ta hanyar sojadu tamran yana ɗanyen dabinansa wa zalika fi ma duna khamsati aw khamsati aw sittin wannan ana yin sa ne cikin abin da yake kasa da wato ausiki guda biyar shine buhu biyar ko wanda buhu biyar kuma kwano sittin ne ta lissafa sittin sau biyar kawai kenan ɗari uku to ya halatta an ɗan samu rangwame mu za mana haramun ce amma an ɗan rangwanta a yi wannan cinikayyar ga abin da wasu za su ci mutukar bai haura kwano dari uku ya ke kira a raya wanda ga hadisi na kasa zai kuma bayani an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabala annabi ya hana tilkayyar muzabala wal muzabalatu bai'u samari bitamri kailan shine mutum ya sai kayan marmari da dabino kailan wato na'au shine kamar kusace da dan yake wa bai'ul karmi wannan kun ga dabino busasshe da danye nan kuma inibi wa baikul karmi da kuma cinikayyar alkarmu shine inibin da yake danye wanda ake siyarwa ake aura kinna amma wanda yake mai ruwan bisabi da kuma busasshen inibin azabi shine dai alkarmu sai dai idan aka ce alkarmu ana nufin mai ruwan zabibi mai ruwa kun fahimta da kyau ko a farke ne bi kai mai ruwa azzali kuma shine wato inibi bushashe shine kawai bata to shine yake mana a mobailul karmi bi sabili kaila wa an zaid bin thabit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahib al-aliya annabi alaihi salatu wasalam yayi rangwami لصاحب العرية كما أبو تا عرية shine gwamnati da kayya ka zo da ka zo ka sai dabino yana cikin zangar da yasa yana cikin bukiya a ɗanyensa shine ariya an yafi a ha bi ƙarfi ha mina kamu ka gani mutum ya zo ya siya ta hanyar kirzado bi ƙarfi ha wato ta hanyar kirzado mina kamu da dabino mun ga wannan ma'anar da muka kawo ita ce fassarar da shafiya amma wajen malikiya abin da ake nufi da wannan mutum da yake zuwa talaka ne talakawa ne su suke buƙatar wato tun lokacin da ino ya duba su da shi sun ajiye nasu saboda yau da gobe sai zan so kushashe ne ya daɗe amma a kushi to sai suke zuwa suna roƙa a gonar ka cewa da Allah ɗan babu ne to da kaga ci tunda talaka ne mabukata sai kake kun ga wannan bujiyar da wannan da wannan da wannan ina ba mu saboda haka tsawon shekara uku duk lokacin da ta yi mai kun ku zo ku rika roƙa ta ku ku zo ku tira a wannan bishiyar kun fahimta da kyau ku ku zo ku tira a cikin wannan bishiyar to to ana haka kuma laraba suna da wata ɗabi'a wanda irin wannan lokacin bazarar mutum zai ɗauko har iyalin da su gona don su huta ba wai tura ne suka kawo mana tafiya gona da iyali laraba da mun suna da wannan zai tafi gona da iyalin da zai ya iskar gona ga korayen ganyayyaki ga kuma ruwan ciki mai sanyi ga kayan marmari an fahimta da kyau ko saboda haka sai mutum yana cikin huta da iyalinsa kawai shi wannan mai dan guda uku da gaba zai tawo shi ma da nasu iyalin sun tawo kira kaga suna takura mata to sai kawai ya ce ka ga dan Allah wai wannan da muka baka wannan gaba ɗaya aikin dadin sa na nawa ne siyasa saboda an takura mata wannan siyayya ita ce wato ariya a malikiya kun fahimta da kyau ko to sai mutum a yi kirdado zai siya idan ka kalla da kyau shine sai ya dauki wanda kilo da yake da shi a kafa shi to ganin shi to saba ita ne dabinan nan shi kake ta zuwa kullum ka tsara ba za a yi kirdado guda na nawa ne a sama mu ba ka kawai wani dabinan ko mu ba ka kuɗinka kaga dai ka kalla sun haɗu tsakanin jafiya da malikiya duk an haɗa guri guda cewa cinikayyar abin kasa da na sama shi ne ariya amma kada ya haura ne ko ciki biyar shi ne kwano ɗari uku ya halatta kun ga gaba ɗaya an hana muzabara amma kuma sai aka buɗe ƙofa ɗin kaɗan cewa za a iya yi na abin da za a ci shi ne kawai وعن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا الذي يا ربهم دنگني دا تنكيا دا العرايا أبا يبدأ نشوفه بيع العرايا إني ودى نفنايا في خمسة أو ستة cikin kwano buhu biyar amma wanda yake dauke da kwano duk buhu bai kwano sosai shi ne wasu ɗaya idan buhu bai kai kwano sosai mutuwa sunansa kuma kwanan ma na gobe kun gane shi aiko kwanan kun shari'a shari'a ko mutu shi za ka shi har yanzu akwai shi a kasuwanni amma ba ke ke auna ba wani kaji su yi ba ba shi bane amma ka je da wani za ka kasuwanni sun da aka yi shari'a sosai ai sai da aka yi doka kowane kuri sai da aka mai da na gobe saboda haka wannan shi ne sai kala na abu ya ce kwarai kuwa kaga wato bi khamsati aw sikin aw duna khamsati aw sikin annabi alayhi salatu wassalam yayi rangwami akan araya cikin kwano 300 ko buhu buhu biyar mai dauke da kwano 60 ta hanyar kirdado ko kuma kasa da haka kala na mai yace kwarai kuwa wato abin nufi tambaya aka yi martuwa an ba da dama aka aka yi tabbatar wa inna ma na annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana rukabi bin jamri kadai ka sani cewa annabi ya yani ne dangane da cinikayyar aruka ɗanyen dabiru da jamri da kushaki da annan ruka ba idan ya bisa domin shi ɗanyen dabiru lupa idan ya bushe na kasa yana rabuwa amma yadda zabiru shi ma ya bushe rabuwa yi an bai da kyau ko yawwa kaga wannan shine illar aiko ita ce illar domin zai rabu kuma in ya rabu ba san ya zai koma ba عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر an tambaya annabi alaihi salatu wasalam dangane da cinikayyar a rutab aiki bi jamri da busheshi fa kana da yake a yankusun rutabu idan ya bisa shin a rutab idan yin yana raguwa idan ya bushe akwai tambaye dan aka yi ba kafin ka bada amsa kai ma ya kamata ka yi in baka fahimce ta ba in ba haka ba to ka ce baka sani ba ka ba wani zai yi cikin advantage na wannan awa ka ta wadda ka bayar ya je ya ce aikin kace kaza kawai in baka tanta ba ka ce a musamman contemporary wani abu ya shigo ka ce a kai baka gane duk abin da baka gane ke wakan ka bada abu akan an fahimta da kyau domin wanda kai zai bace kawai ya ta ba da fatawa ko ya ta yi amfani da abin da yake amfani to kaga sai ce kalu na suka ce kwarai kuwa falaha an zalik tambaye ce cewa idan ya bushe yana raguwa suka ce kwarai kuwa sai ce to a haramu wala ya ce hu bai riba wiyin bijirti ta tun da yau bijirti yi kai ta tun da yau ne bayani akan a riba wiyin al'asnafu al'asnafu sitta ko yawa wannan na hadisin wa wani tabi'i waye ya kawo wannan abubuwa guda shida mubarak bin sani ko wannan muka ce rikewa za ka yi domin hadisin da shine asali tushe akan abin da ya shafi gaba an fahimta da kyau ko yawa kaga ko hadisin da an lawa akila riba wa mukila hu ai zuwa ai kawai yana razin Allah ya ce da mace riba da wakilin riba da wayi ai duk wannan ana magana ne akan har bayani yake akan wayannan abubuwan da aka kawo ba sai ce an fito kaga wa ma'ahuma a tare da su din wayannan guda gidan mun yi wannan bayanin satin da ya shuke za ku iya tuna aw ma a ahadi ma ko ta ɗaya daga cikin su min kai da jinsi ha min jinsi ba wanda ba jinsi su ba kamar azurfa da ni da gwal kamar gwal da ni a wanda muka gaba guda gidan kun dai azurfa da kamar azurfa da gwal ko to kamar gwal da ni kuma eh wayannan ba wayanda suke rubawi din kawai nake magana ya bari ma ku yi rika da yi dawo suwaye guda ginin da suke rubawi din ku faɗi su suwaye wannan asnafu sitta na hadisi mubarak bin islam suwaye ehem azabu wal fidda wando a a faɗa musu da gaba da bara misali da gwal da azurfa da alkama da gishiri da sha'ir sai me da dabino gaskiya ko barin gaya muku gaskiya wato irin wayannan na sha gaya muku su wayannan azurfa ko sun ta ba ba ban ta ake ba domin da su za ka yi gini duk lokacin da za a yi magana a kan ruba a kan su za a gina ba na gaya muku ba abin da yake shiga cikin wato duk abin da ba kuɗi ba ba ba ba ba abinci ba ba ruba ba ta shiga sa to wayannan shidan kuma rike su ake dole sai ka rike su shi ne za ka zo ka gane cewa wato azabu wal fidda har ma da shi ya gaya mana anan cewa shi fa ita da kuke naira da kuke gani da dala rasit ne na dala na na gwal rasit ne idan ka je su za ka kalli iya nauyin su da kake da su sannan ai ma naira ka wannan shi ne ka'ida saboda haka ga tuje ta shi ne za a zo haka zo me menene zai shiga ma'aunin gwal da azurfa shi ne naira dala da waye da abin da ya kamata me zai shiga ma'aunin alkama da shari'a shi ne shinkafa ta faɗa ciki gero ya faɗa ciki haka fa shine ba aure dole sai ka rike wayar dole ya kamata mu kai mutane akwai abubuwan da ba a yi musu rukun sa kai don kaki domin su ne asali tushe su za ka yi gini su karatun da muke yanzu a kan su ba muke gini a wannan tun da muka zo Allah a kan wani sai shida na gini wannan shi ne to kaga sai ka ce kamar kamar kamar gwal da alkama ai gine ɗan jinsi ne wanda ce min gairi jinsi ne shi kuma ka gwal da amma jinsi shi ne gwal da gwal azurfa da azurfa duk wannan mun yi misilin da misilin yadda da yadda ko yawwa amma min gairi jinsi kuma shi kuma yadda da yadda shi kenan an fa kana ta bin ubaidin kana iskarai biyo ma khaybara iladata ranar da aka yakin khaybar mun yi bayanin jiya a wata shekara aka yi khaybar mu dade karatu shekara ta bakwai shekara da aka yi mai kuma banda khaybar ne aka yi a shekara ta bakwai wani abu babba shekara ta bakwai ba fatau baka ba ta bakwai a shekara ta takwas aka yi fatau baka shine shekarar da muka ce ko karatun jiyan ma kun manta ta kuma me kuma bayan kai ba a shekara ta bakwai a ɗauko yawwa annabi alaihi salatu wasallam ya yi umara ko shekara ta ta nawa ta nawa annabi ya fara umara ya fara umara ta shida tulo da biya aka yi ko sannan ya yi umara a wannan wadda aka hana su zuwa shekara ne zuwa ya koma ta bakwai kenan ta takwas ba wata umarka da kuma mai ya yi umara ko bai ba ya yi ko sannan sannan kuma aka yi ne wata umarka sannan a shekara ta tara ba ya yi umara ko bai ba ya yi umara wala ne shi ne aka tura sayi na abubakar a wannan shekarar da ya bi a shekara ta tara shekara ta goma shi ne hajjatul wada'i da umarar sannan kuma duk ya yi su a wannan wata duka umarar da a wannan wata ya yi eh a wannan wata annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarar da duka eh mala dura Rajab ba shi ne aka yi mutu goma cewa da Rajiya ta fito ta yi magana a kan cewa a watan zulkada yau ba da shi a watan zulkada ga takwaranka ya kwace watan rajab shi ne abdullahi da umar ya ce annabi ya yi guda huɗu amma ɗaya ya yi ta a rajab shi ne na na sha wasu urwa suka je suka tambaye da suke ce kin ji abu da yake faɗa ta ce ta ji ta ce Allah ya ji kan abu abdurrahman cewa duk inda annabi yake duk inda ya je na wannan umarar da shi aka yi amma kuma annabi bai taɓa umara a rajab ba ta tabbatar da cewa ya manta ya tabbatar da cewa a watan zulqa'ada yayi umararsa Allah ya bari kaga akwai matsala ka rika zuba ruwa a kwado ya fi ciwo gaskiya ruwa abokin karbe yake zuwa ya shiga ya zauna kan wata baiwa Allah kawai sai mun waya dan sai wa don Allah wanda sahabi ne abubuwa biyu mai annabi ya fara yi da ya je Madina wani sahabi ne bai taɓa sallah ba kuma na taɓa gaya muku ba hatta a tasirin mu na zera bai taɓa sallah ba kuma ɗan aljanna a turancin ali imran da muka zo muna magana akan yakin kuhudu da banda nan ma wasu wurare mun faɗa wani sahabi ne na san kun manta الذهبي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله قط bai taba sujjada ba amma da aljanna a layin farko kuma a tafsiri ba wai a ali imran ba bayani muke sai muka zo kan wata gaba a kan waɗanda su wato yan aljanna da suke shiga wala ta da wannan lafi na kutu da fi sabi yawwa wani zabi ne ita ne ciwo ma kai bara kiladatan ranar da aka yakin kaiwar shekara ta bakwai na ji na ji ko na ji wata dome kilada abun wuya bisnai ajara dinaran da dinari goma sha biyu biya zabin wa karansu a cikin wannan abun wuyar akwai zahab mai kenan mai zahab dinari wa karansu mai karansu in abu duku sai kharar abun wuyan da ake sa masa zari kamar murjani shine kharar kun fahimta wanda ake zizzarawa kaga idan aka zo za ka kalli sarkar ai har hada da hada hada ne yawa yace ba wajatu biha akthara min ithna ajra dinara da yazo ya duba cikin sarkar gaba ɗaya murjani sai ga abin da ya samu ya fi dinare goma sha biyu فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في جيجا النبي حقا فقال في النبي في لا تباع كركتيا kuma karkatiya domin albai umun fala yana daukar dubbi ko yawa wato haddatu tufassala har sai an rarrabe ai haddatu mai yadda zabu wal kharaj har sai an ware wannan gwalle wannan kuma mutane domin kace shi aka ba kace kaciya ba har sai an ware adadin nauyin gwadin da kuma nauyin wato murjani saboda wancan ka'idar da muka wuce a baya saboda haka ya fito da shi karara a san shi gwadin me nauyin sa ko da azurfa me nauyin da sai an sani babi na gaba al-muzara'a abinda ake kira muzara'a zai faɗa ta'rifuha al-muzara'atu fil lugha hijran min al-tinta shine ma'ana ta lugha al-mu'amalatu ala al-ardh bi ba'di ma yakhruju minha shine mutum yana da gona kai kana da gona amma ba ka da kudin da zaka lura inda kun ga noman zamanin nan ma ai kana da kudi ko inda abin da kai sai ka ga ka je ka ga hanya tutar kilomita hamsin da baɗi an ɗauka an ba wasu turawa ne masu ke noma wai duniya ba ma yan kasar ba ne ba yan najeriya ba ku ne ke noma kawai duniya shi wato mai nemar mai wato mai gonar bai san yadda zai amfana da ita ba mu je ka ji wannan shi ne kana da gona ba za ka iya nomawa ba sai ka ba wani haya ya amfani da ita ba bi ma ya kuruji min amma a nan gurin sharadin ba shine yadda ake wa tura a yanzu ba shine da sharadin cewa idan an noma za a baka wani percentage na abin da aka noma shine muzara wal muradu bi hauna abin da ake nufi ida'ul ardi liman yazra'uha al bayani shine ka bada kaza ga wanda zai noma ala an yakuna lahu nisfu ma yakhruju minha akan cewa zaka ce ga gona da amma duk abin da ka noma rabi na wani kun gane eka ɗari ka ba shi kaga na an samu buhu ɗari hudu ɗari biyu naka ɗari biyu naka kuma ba abin da za ka yi kai kawai filin gona ka bari shi zai je komai au na auhu ko makamanta haka ya danganta da yadda kuka yarjejeniya idan aka zo aka ce a ya dauki 70 fasin ka dauka shi yayi ita ya samu yarjejeniya a ka ce kai sai dai a baka biyu shi ma biyu ne ya yadda kai ba kai yadda sai a yi yarjejeniya ya halatta makru'iyyatuha shar'antuwar haka annabi anna abdullahi bin umar akbarahu abdullahi bin umar ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar annabi alaihi salatu wasallam ya mu'amalanci mutanen khaybar bikadiri ma ya kuruju minha da rabin abin da za a fitar daga gonar min samarin na kayan marmari au zargin ko kayan shuka masara shinkafa gero dawa da sauran wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace wa qala qais bin muslim an abi ja'far qala ma bil madinati ala baitin ala baiti hijratin illa yajra'una ala al-thuluth wal rubu'i babu wani gida daga mutanen Madina waɗanda suke hijira illa yasra'un ba dai wato ana sulusi ba dai suna ba da gonar haya akan cewa za a ba su ɗaya bisa uku wa ruboyi ko ɗaya bisa hudu wa zara aliyu sai na alima ya bayar da gonar sa haya wa sa'ad bin malik da sa'ad ibn malik waye wannan me alkunyar sa أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز عند كان تابعين والقاسم وأروى وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين دكا وآل قوة يا مزارعة هذا أي كان أنتوا ذاكر بتكو ممن تكون المؤونة ليه مؤونة على هذا لا بد أن أنظر وجن gawa wanke gawa sai a ce monatu da jihi wato wa monatu da jihi ne ana magana dukiyar da mamaci ya bari shi ne wato nauyi shi ne alma'una nauyi ke waye zai ɗauki nauyi kama abin da kuke cewa responsibility limman ta kuni alma'una wala ba ta bi an ta kuni alma'unatu ala rabbil ardi babu laifi mai gonar ya ɗau nauyin gonarsa ta yaya au alal amil ko wanda aka ba wa haya kun ji biyu au alayhi ba ko dubu biyu zo a haɗu ya danganta da bayan jejejiyar alal bukari imam bukari ya ce wa amala umar annasa ala in ja'a umar bil basri sai na umar ya yi mu'amala a haka ya mu'amalanci mutane cewa in ja a Umar bil Basri idan sai na Umar ya zo da albasri shi da iri albasri ne iri shi ne albasri bin indi daga gurin sa mala hoshi ya duru yace in ni na kawo irin to ni za a bare ko ja abin da yake da gonar da shi idan ni na kawo iri to za a bar rabi wa in ja'u bil basiri idan kuma wanda aka ba wa hayar su suka zo da iri falahum kaza to za a ba su kaza shine falahum kaza za a ba su kaza da kaza qala yace wa qala al-hasan kun fahimta da kyau ko ai a wannan gurin shi ma dai ya danganta da yarjejeniya dai da kuka yawwa wannan misali aka bayar قال الحسن البصري لا بعد أن تكون الأرض لأهلها Hassan al-Basri ya ce babu laifi gonar da zamto da ɗaya ce daga cikin masu yarjejeniya bai yi kika ne jami'a gaba ɗayan su kowa ya kawo kuɗin da za a yi noma ya halatta ba ma tare da bahuwa bai nahu ba duk abin da ya fito juna su ne su ne wara a zalika zuhuri imamu zuhuri ya ce shi ma yana kan wannan ra'ayi cewa duk da filin ka ne ka ce ya zo ya noma da kai za a yi komai amma shi zai je ta wahalhalu amma bayan an gama za ku raba ya danganta da yadda yarjejeniyar da kuke ma la ya juzu bil muzara'a to me bai halatta ba a wajen ba da hayan gona me bai halatta ba shi za mu je wala ta juzu muzara'a ba da hayan gona baya halatta ala anna hadi da qita'atul zahid bil ardi akan cewa mai gona ya zo ya ce kaga can gurin kamar iya masallacin da ne gone ce kaga daga wannan jirkan zuwa kofar can to in ya fito din zaka yi ni kuma daga wannan jirkan zuwa nan din na wai akwai ne akwai garar kaga magana da muke yi da garar kaga wannan shekarar ma mutane suka fada garar suna da yawa saboda wai ake da aka rika ruwan nan wani manomi yake gaya mu yana noma a wuce satin nan muna zo ne yake gaya mu sai ya ce mu ai wasu yan binni aka samu da kuɗi a ciki suka rika tafiya a wajejen gona ta tasa ba ta fa haka ba kawai sai a kira wanda ya shuka a ce nawa ka kashe eka nawa ce eka hamsin nawa ka kashe na kashe dubu ɗari biyu da hamsin in dubu ɗari biyu kashe dawa zai kara ki ɗari biyu da hamsin sai a baki ɗari uku ma kawai sai a ce mun siya yace mun wallahi da lafiya ganin ka wannan gona yace gaba ɗaya yanzu da ruwa ya tsaya duk ta bushe eh muna zaune da shi sai ce wallahi ai wallahi malam mun zo har gurin sai na ce to ai bai halatta ba ai annabi ya hana irin wannan cinikayya sai ce wallahi malam su ba ta ta bushe kaga dama shari'a ai ta hada tintini wannan abun ake gudu da ba a karatun mun za ku tuna ai ya faɗi wanda yace idan ka je annabi yace idan aka je ta kini ba bai ulgarar da kuma jahala ita da sun fito to wallahi yanzu na nan dire a take dabbobi su cinye ta gaba daya ta zama karbani yace kuma wallahi iya ganin ka aka gode abin da kuka ga shari'a ta hana akwai hikima Allah ya tsawo. To wannan shi ne, kaga sai ce ولا تجوز المزارعة المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل. سوى أنه كما بنقر مائكة النوم هنا كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي من هكذا وكذا وكذا. كما يدعى شيما baya halatta ne gonar ya ce kimin haka da wa kaza wa sakan yace ai ina da buhu kaza da kaza da ba faɗi buhu idan ka je buhun da ka faɗa bai kai ba ba ko kuma ka ce buhu goma kake so sai ka samu buhu goma sha biyu shi ba ya fi kiwon ta ko ka samu buhu goma sir ko kuma yi ƙasa da haka an fahimta da kyau ko an hamzala ابن قيس عن ربيع بن سعيد قال حدثني عن مايا يتي واتو بفني نا غدا بي سورة تتي أكم لي أنهم كانوا يقرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance suna ba da haya al-ikramu haya yake suna ba da hayar gona a zamanin annabi alaihi salatu wassalam bima yanbutu ala al-ardi'a amma sharadi shine ladan noman shine za a ba su wato abin da ya fito a gurin da yake dausayi guri dausayi shine guri mai lema wai duk abin da ya fito a nan nasu ne kamar yanzu da aka samu matsalar ruwan nan za ku ga wani gonarsa yanayi biyu ne da akwai tsandauri akwai kwari akwai kuma guri mai lema akwai mara lema duk gurin da ba lema ta bushe wanda kuma da ragowar lema za ku ga ta kai kun fahimta da kyau ko to aw shay'in yastafnihi sahibul ardi ko kuma wani abu da mai gonar da zai yi gajiyarsa kana annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai annabi ya hana haka فقلت لرابي الدين رابي بن حليم فكيف هي بالدينار والدرهم domin ba da hayar akan kuɗi ba dinari da dirhami cewa ka je a gona ta nan zan ba ka hayar ka je ka noma akan naira wato dubu hamsin sai ma wannan tambayar faɗa da rabi'u sai rabi'u ya ce laisa biha ba'atun bi dinari wa dirham idan kuɗi ne ba da idan ka ba mutum haya da kuɗi yanzu sai je aka samu wannan matsalar ta buɗe sai ka biya shi kudin sa ko kuwa kun yi shiru kudi ya baka sai aka samu matsala ruwan ya tsaya ta buji za ka biya ko ba za ka biya ba da amsa an bayar ya ce ya ce laisa biya ba asu bi dinari wa dirham akan me za ka biya aya ce yayi kuma da ba haya kan a bayar bayar da abin da ba zai salwanta bane dan wani ya amfana za mu zo nan gaba mu abin da ake bayarwa haya shi ne abin da wani zai amfani da shi sannan ya amfani da gona ko bai amfana ba ya amfana sai dai kawai bata kai ba kuma da ba shi kasuwanci a kai akwai profit and loss yawwa duk kasuwancin da ba profit and loss ya zama da bakke wa kana allazi wa kana allazi huya min zalika ma law nazara bihi dawl fahmi bil halal wal haram wato wa kana allazi huya min zalika yana daga cikin abin da aka hana a kan irin wannan cinikin shine ma launa zarafi zawul fahim abin da da ba abota fahimta za su kalla bil halal wajen waɗanda suka san halal wal harami da haram cewa lam yujizu bima fi min al muhadara cewa ba za ta halatta shi ba saboda irin tsaba hadan da yake to shine abin da abin da aka kalla ai ka kalli wanda yanayin da aka kawo ai hadarin da yake yana da yawa idan ka ce yanzu ba za a zo wanda yanayin a zo kawai kai bangaren jan ni nan irin wanda yanayin ya ba da aka zo aka yi rashin rage ruwan nan ai sai gurin wani ya yi gurin wani bai ba daga wannan lokacin sai ya illi da hasada da kyaki ya shiga kun fahimta da kyau ko to shi za ma abota hankali da sun zo sun kalli yanayin masu fatawa za su ya ba za su yi halatta a yi saboda kaza da kaza da kaza shi za malaman fatawa kenan za ga kamar da muka faɗa ta kallon saudiya malamai da suke fatawa daban saboda malamai ne wanda sun kai kololuwa a kan wato abubuwa wani hanzala ya zarka da ta tura bai bin hadidin an kira in abdu bin zahabi walwali na kuma yi bar tambaya na tambayi na bai bin hadid dangane da hayar gona ta hanyar ba da kuɗi azurfa da zinari ba ƙara lawa aka biye ce ba komai inna ma kana nasu yu'ajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance suna yi ba da kwadago kwadago shi ne ka ɗau mutum aiki shi ne mu'ajara za mu karanta shi nan gaba za mu zan annaba alayhi salatu wasalam alal mafiya nan to ga shi nan akan cewa su za su ɗauki ko kai za ka ɗauki almafiya nan abin da ake kira da almafiya nan shi ne wato bakin bakin korama gefen ruwa gefen ruwa gefen korama ai ka gan abin da yake a nan duk kullun cikin ruwa yake zai fito kun fahimta da kyau ku shine almasiya nan wa akbalin da dawi da kuma hanyar ina irin hanyar da masu noman rani suke jam'i ne na jadwal hanyar da masu noman rani suke za ku ana zuwa kullu inji sai a masa hanyoyi ya sunansa kwami ko to wannan hanyar da koma me za ku gaya ba hanyar da ruwa yake biyowa ya gaba gona kowa hanyar ita ce ta dawo balu ta dawo malami ya ce kwami to da wannan duk ku fahimta da kyau ko na ai ai shi da nake ko ba ne za ku faɗa dai kun dai gane me nake nufi yawwa da da manoman su sai a nan wanda suke harkar sai su sai su raba rigima au shi ma fa na tuna ya ga ya ga ji ban ruwa eh ya kamata ya dan ce wala da da ya zai aiki to amma dai ikkalafu ba sai dai sai ce wa akiya amina zar'i kun dai gane hanyar zuwan majlis ku shi wannan shi ne geba wannan kuma hanyar da ake yi ta ban rani ta asalin man rani ita ce akbalu jadawi wa akiya amina zar'i da kuma wani abu na daga shuka wa ya di wa hada wa yaslamu hada sai wannan ta kone wannan ya kubuta kun ji garazin ku wannan za ta iya kaiwa wannan ta lalace wa yaslamu hada wa ya di wa hada wannan ya kubuta wannan ya lalace shine dai garazin balan ya kulli nasi kira'un illa hada mutane ba sa wani haya in ba irin wannan ba a wannan lokacin bali zalika tujira anhu ji sa aka hana yace fa amma shay'un ma'lumun amma duk wani abu da yake sananne mazmunin wanda yake da garanti al-kharaj bi zaman ko wanda yake da garanti wala ba ka bi to shi babu laifi a kansa kamar me kamar kudi cewa ka bada haya a kansa yana da garanti cewa mun yi dubu kaza za ka ba to za ka garanti ne ba ruwa da sai aka zo ba ruwa ba wannan shekara ya rage ina ka ni na hada ruwa ka dai haya shekara guda mutum da ya hayi guri ya ka shiga lockdown kamar yadda ta faru da wasu da yawa ko ya karɓa haya wata ɗaya sai aka fara lockdown ko tarewa bewa ya za a yi sai dai shi bai haya da ya tausaya ba domin shekara ɗaya aka ce ba ku yi sharadi cewa sai ran da kai kaya ba amma da ku yi sharadi sai na zuba kaya dan da na fara zai fara rage to wannan kuma wannan daban amma idan ka karba zai fara rage watan September sai aka fara lockdown kuma a October kai ta shafa amma dai yana da kyau shi za a kai ta fatawa har malamin mu profesa Ahmad Masala za ku ga sun yi fatawoyi cewa ya kamata masu irin wannan guraren su tausaya an dai an yi fatawa sosai a lokaci cewa aka ta kawo da ko ni na karanta dai da cikin wato fatawoyin da rubin da wannan talai kamar da ra ne babu nawawi nan ne dan to zai bala ba da bihi zahaban kana au fita sai ce walle ko kuwa azurfa au da aban ko abinci au tiyaban ko tufafi abinda aka yi za a ji yaji wa gaira zalika da makamancin da wani haka sawabun kana min jinsi ma yuzra'u fiha dike ne ya kasance daga jinsin abin da aka shuka aw min gairi ko wani sa kamar sara imamu nawawi fi shehu muslim kamar da imamu nawawi ya fito da haka a cikin shehu muslim al-musaqat al-musaqat malamai gwama ce suke tsakanin da muzara a dike amma nan da ya rubuce bambanci amma wani mutum ne amma malamai da yawa suna kawo cewa muzara'a da musaka duk ɗaya ne abu ɗaya ne shine ka ba da hayar gonarka wani ya amfani da ita an gane ko tarihuwa almusaqatu hiya dabu shajar an zo gurin shine ka ba da wata bishiya ma'lumin sananniya liman yakun bi musalihi ga wanda zai kula da ita da maslaha wannan bishiyar bijusi ma'lumin na cewa za a ba shi wani yanki sananne ba tantance yin samari na daga abin da bishiyar ta fitar da dabino ko inibi ko tufa kan nufi kamar rabi wani hauri da makamancinsa zai munci da wancan da bambanci babu kawai wannan da aka zo bishiya aka ce wancan ko gona aka ce shi ne kawai bambanci amma duk eh shi za su malaman aka zo za ka gwama cikin kara karatun bidiyo sai a ce babul musasati wal muzara'ati wal musasati sai a gaya ma duk abu ne wasu kuma kamar mai bulugul maram sai ce babul idara to mutaqat wal idara shi akan haya shi shi hada shi da mutaqa mutaqat an fahimta da yau kuma mashru'iyyatuha an bin umar anna hadithin ma da za a kawo shi zai nuna muku cewa dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amala ala khaybar annabi ya mu'amalanci mutanen khaybar khaybar kun san anan ne ba ka samu duniya aka samu dukiya anan ne Allah ya saukar da aya akan mata annabi alaihi salatu wasallam ya ayyuha annabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alayna wa mati'a kullahu sarihun sarahan jamila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما saboda mata sun ga dukiya ta samu na Aisha ta ce zai bi wata ba abu shi sa wannan ɗabi'a ce ka fahimta da kyau ɗabi'a ce ta mutum ta ka samu kuɗi za ta fito da bukata wannan ɗabi'a ce yawa ko da auro ta kai alifu ba'un na bin a baya saboda tsabar zuwa makaranta dan karkace kaza wannan ɗabi'a ce kaga su ma sai da aka faɗi wannan a lokacin suka fara fito da abubuwa cewa ya kamata a canja musu kayan aiki a sai musu kaza ya kamata kudin nan tana karɓo jira cikin kaza da mutuwa da bukata ina gaya ba isa ya kace wata abubuwan ba a bayyana eh ya ka kace da mace kai har cewa suka yi har da iyaye da iyaye da matarka ba a kure musu samu kar ka kure musu samu domin za su kure ka wallahi sai sun kure ka idan idan ka tsaya a iya wani guri kana dubu hamsin kake karba ka tsaya a dubu ashirin to za ka ga duk abin da kai ana yaba kun fahimce ni komai kai za a yaba shi sa ma da ibrahim kalli da ke yawan shekara da shekaru ya ba da shawara ya ce idan ka tafi a wannan tsarin ya ce idan ka to wani lokacin ma ko da kullun kudin a kaje yace da zara an yi bukatar an kuma yi sai ka ce duba ko za ya hajiya yi mana dai addu'a ayi addu'a yace ko da da shi da kasa sai ka yi hikima naira goma ake nema sai ka yi biyar ka ce gajiyar ayi hakuri kafin kuma Allah ya kawo ni in ka fita fa a wannan salan to za ka zauna lafiya amma Allah in ka nuna kai da Babilonia ne ko to ba za ta taɓa godewa ba kuma sannan ƴan uwanka za su daɗa ka da za su daɗa ka da ita cewa ba ka yi komai kun fahimce ni haka ne ko ba haka bane za a samu in an Allah ya jarrabe ku da wata mazawara a cikin ta tana zaune kullum za ta gaya mata a ji yanzu wannan wannan naman da ya ga musu wallahi ba ta sallin ki ku ya kai mata wannan to ba za ta taɓa gode ba ba kullum cikin fitina kai kullum da abin da kai baka iya ba ai da shek abul kadir jilani da zai na abu huraira suke ba da shawara cewa da dan yini zan da yabo ban fa'ida dan zamu ga domin duk abin da kai na alheri za su yaba to sai ce to kaga sai gaya mana to su mutanen kaibar kaga kaibar amala ala kaibar annabi ya mu'amalanci mutanen kaibar su kadiri ma ya furdu minha cewa da abin da suka noma da binai ne a kaibar yaran da Allah ya kai ka saudiya za ka ji ba a dan yawo ka ji a nuna ba ina ne kaibar a madina an gane ko bi kadiri ma ya furdu minha min samari cewa aka yi yarjejeniya da su za su rika ba da rabin abin da ya fito daga nomar daga gonar in samarin da kayan marmari aujar in ko kayan shuka kun san me yasa annabi ya yi musu wannan saboda akwai gonar da in ba ɗan garin ba kai ba za ka iya noma ta sannan tsakanin madina mutanen madina irin noman da suka iya daban yan kaibar daban domin tsakanin madina da kaibar kilomita ɗari da saba'in da wani abu mun biya a nabi rahama mun tawa kuɗi cewa mu distansin da yake tsakani a je karanta gazuwatul rasul durutun wa'ibar na malam Muhammad Ali Sallabi da na faɗa jiya da kuma littafin da kusan da biyu rahab za ga har kilomita ko a zahi kilmakum na sabiyu lai mubarak za ga ya kawo kilomita ɗari da saurin da wani abu kaga ai da mashaka a ce kullum mutum ya je gonar ya dawo to sai annabi ya kirawo yahudawan kaiwa yace ku za ku noma gona daga yanzu ta mutu domin mun same ta a matsayin gari ba za ku noma ta domin su suka iya noma ta amma akan sharadin cewa duk abin da kuka noma rabi na mu ne rabi na ku haka kuma shekara da shekaru har annabi ya duniya haka akan wannan sharadin an fahimta da kyau ko wa na bi huraira radiyallahu anhu qal qalat al ansaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina sun ce wa annabi alaihi salatu wassalam an gane ku sun ce da shi kin bayyana wa bayyana ikwani nan nakhila karaba dabino tsakaninmu da yan uwanmu قال لا في جاء فقالوا جئت في تكون المؤونة ونشرككم في الثمرة فإذا ما نتذكر إذا أبن دي شافي واتو مو من توجي أبن دي شافي دوكا نوي إلى المؤونة ونشرككم أما لا من مشاركة لكم في الثمرة في cikin kayan marmara mu wataƙila kaga ɗaukar nauyi shine wataƙila idan a yanzu ne sai a ce huda ni da me yake yi babu ai noma duk wannan abin da za a yi gyaran gona da ba da iri albasur din to duk mu za mu dau nauyi amma ba mu an noma din kuma za mu raba su za mu yi mu gyara kai tsaru ne suka ce tabi ina wa al'ada suka ce mun yarda shikenan shi ne abin da muke ta faɗa a baya yarjejeniya ce kawai abin da ba a so da daga cikin ka'idodin nan guda biyar ko shida da muka biya cewa la zarara wa la zirara duk mu'amalar da zaka yi ko da abokin ka ne a wani business to zan to babu wannan illa la zarara wala dira karka cuta kar a cuce ka shine kawai muna da lokaci eh to shi ke abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba ta cikin sarki ya yi muna da Allah da sunayen sa kyawawa da kuma kuma Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya Allah ka nuna mana kariya kariya su yi kaba su yi kan su mata Allahumma amina fi wa qalina wa aslih aimatana wa la ta'murina wa ja'alna la ilaha illa anta qadaka wa takat wa tab'al zaka ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa ala ina roƙon Allah da sunan ka jawa wa marasa lafiya gida da alƙalin gida da abin Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu Allah ka zauna da kasar da lafiya Allah ka shirya da matasan Allahumma la tajna ila ra'atik wa la tajna ila usman kan ayyuka wa kallat zari sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala